الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رفعت إلى داه الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليك صلاة الله ثم سلامه تكيني شر السهر إنا في النفس نجوت من الأعداء والشر كله فلم أرى نارا خالدا بقواشي عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا مصطفى الكون النعم عليه صلاة الله ثم سلامه تكين الأما والرؤف والأقم والصمام عليه صلاة الله ثم سلامه تكين شر الدين والشؤم والقمام عليه صلاة الله ثم سلامه تكيني شر البهل والهرس والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه وتحفظ أولادي وتكفيهم نكم ينوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mutanen wannan zawiya mai albarka a wannan gari na gombe kamar yadda aka gabatar da ni ina ga wannan shine kamar zuwa na na uku kenan na zo nan zawiyar so ɗaya an yi majalisi na sake da kuma yanzu gashi Allah ya sake kamu da kuma maulidi wanda muka gabatar shi ma wasu shekaru na baya da suka gabata to kamar yadda aka ce a gaisa da yan uwa kafin sallar isha lokacin a kware yake to amma dai dama dan gaisawa ne da yan uwa tunda ba lokaci ne mai faɗi ba eh eh ba lokaci ne mai faɗi da an yi sallar isha ne da an yi sallar isha ne to sai ya dau abin mai tsayi duk dattawa wanda suka ga za su yi tafiya saboda matsalar kama ruwa ko abu amma yanzu shi ma mai gabatarwa ce a yan mintuna so saboda haka kuma yan mintuna za mu yi alhamdulillah saboda haka mun gode Allah subhanahu wataala eh haka yace ko yan mintuna yace ai to saboda haka alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala a bisa ni'ima da ni'imomi da Allah ya yi mana a samarwa da Allah ya samar da mu a halin babu sannan Allah ya sanya mu mutane yan adam wala kad karramna bani adam sannan Allah ya yi mu kuma wato ainihin musulmi musulmin kuma cikin al'umma da tafi kowace al'umma ita ce al'ummar annabi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya yi mu cikin dariƙa tijaniya wannan dariƙa ta tijaniya dariƙa ce ahmadiyya kuma muhammadiyya ɗariƙar da aka ce da ta Muhammadiyya saboda ta annabi Muhammad ce. Shi ma Shehu Tijjani ba tasa ba ce, a'a, da ake cewa ɗariƙar Tijjaniya saboda ta zo a hannunsa ne. Shi yasa amma ta manzan Allah ce, Musulunci na Allah ne ya aiko na Muhammad da shi. Tijjaniya ta Shehu Tijjani da ake faɗi, a'a, ɗariƙar ta manzan Allah ce, shi kuma bai Shehu Tijjani. Haka kuma faira ta Shehu Tijjani ce ta zo a hannun Shehu Ibrahim. To shine ta yake faɗi alam tursil li khatami tijaniya khatiman fa'alaitahu fawqa shuyuhil akabiri ya rasulullahi ba kai ka aiko mana shehu tijani da dariƙar tijaniya ba kuma ka girmama shi sama da dukkan manya manyan waliyai to wannan tijaniya da muke yi ta manzo Allah ce ya baiwa shehu tijani kuma a fili ya ganshi ba a bacci ba wannan ko maganar wai sai kowa ya yadda ai ba haka bane shi dai Allah yayi shine ba ana abin da ake nufi yawa ba maganar yadda ka ba Allah yayi an wuce gurin an riga an wuce wajen kuma sau da haka shehu tijjani abal abbasi sharifi ne jikan manzo Allah dan asali usul ana cewa da shi sharif sharif ahlul bait bai taba amsa sharifta ba har sai da ya kai kakansa wanda baya ƙarya sayyidul wujudi ya ce ya rasulullah mutane suna ta cewa da ni sharifi ahlul bait ya matsayi na yake a gonka manzo Allah ya ce anta waladi hakan anta waladi hakan anta waladi hakan tabbatar madda nasabarsa cewar shehu tijjani sharifi ne jikan manzo Allah kuma sharifi kuma malami kuma waliyi kuma kamili kuma shugaban waliyai akwai waliyin da zaka ganshi waliyi ne amma a zahirinsa zaka gena waɗansu abubuwa kamar na wasanni na akwai abu na bagai wanda waliyai suke yi dan karka gano su wani sai ka ganshi kamar shashasha dan karka gane shi eh to shi Shehu Tijani a shi ba hakan bane shi kawai kamili ne ba wasa a cikin tafiyarsa ba wasa ko hayaniya babu ba rudu kuma shi ba a kawo masa wasa ma kwata-kwata ba mai zuwa ma ya ce wai zai shehu tijani wasa ko a yanzu idan mutum ya yi wasa da shehu tijani ko a yanzu to sai ya ga aikin shehu tijani ba wani jinkiri halara ce ta ilahiya kawai haka shi yake abal abbas ziyarar sama wahala ne da ita yanzu aka ji a nan garin da yawa wanda suka je ziyara kaulaha da yawa wanda suka je ziyara madina amma ba su je maroko ma sai ka gama komai sai a ce ba biza ko ka je can din kuma daga can ma tafiya ce niƙaƙƙiya daga gidan shehu tijjanin zuwa zawiyarsa kuma tudu da kwari ka fada wahala iri-iri saboda shi sahibul jalalati ne ba wasa a cikin tafiyarsa shehu tijjani abul abbas to manzo Allah ya bashi wannan dariƙa ta tijaniya kuma ya ce ya rasulullahi to wannan dariƙa ni kadai zan yi ce a kama wa al'umma ya ce to ya rasulullahi in dai zan zama ni ne sanadin tsiran al'umma in tserar da su zuwa ga Allah to zan karbi dariƙar idan ba zan iya tserar da su ba a banna in ji da kaina manzo Allah ya ce Allah mun ce maka duk wanda ya biyo ka ya tsira kawai shi yasa ko yau ka karbi dariƙar tijaniya daidai kake da bi dubu wanda ba ba tijani ba ko yau ka karba matsayin dan tijaniya shi sani kafin ya ce shi ma bai sani ba wallahi dan tijani bai san matsayinsa ba shi ma kwata kwata bai sani ba amma sai gashi yanzu mu kuma Allah ya sanya mu cikin dariƙar tijaniyar yanzu muka yi wazifa dama ba abin da yake cikin dariƙar sai lazumin safe da na yamma zikirin juma'a da wazifa istighfari salata na bila ilaha illallah shi kadai ne dariƙar tijaniya shi sa shi yake cewa in qulta halzal wirdu na haji muhammadin aqulu na'am wirdi ni layl safai famal wirdu illa zikru lillahi wahdahu tusalli ala al-muqtari khairu warai amma fi zikri shehi aw zikri gairihi fa wirdi yanzu kaga mutun ya rike tarbiya na ya shehu tijaniya ba tijaniya bane ba wuridin tijaniya bane amma kuma ko a gun malamin shari'a bai yi kuskure ba duk fiqhunka wanda inda zikirin salihina ta tanazzalin rahama da ambatan bayan Allah rahama tana sauka halilu aka ambata kuma Allah ya rinka zubi da ruwa eh halilu annabi ibrahim kenan eh da shekarun baya idan aka roki Allah ruwa shiru aka je sarki ya tafi da jama'a gari aka je ana ta roƙon Allah shiru ba a ba ruwa ba yara ne kanana za su dauki gwangwanaye kawai da jarkoki suna kadawa ko ba ka bane suna kada suna ruwa halilu ruwa halilu mai rigar ruwa hali mai ra kuma ayi ruwan ai ba suna nufin halilu ruwa ba ubangijin halilu ka ba mu ruwa kaga kenan dan mutum ya zo zai faɗi ya ce ya shehu tijjani shi ma ya san mai karewa ubangijin tijjani ne amma tawassuli ne tawassuli kamar yadda kake shan panadol tawassuli ne yayi eh a sai ka kisha to ka sha panadol sunan arne ne ma a jiki a jikin kwayar fa aka rubuta sunan kafiri ne mai kamfanin fafanadol ga wani kuma ya ki shan kuma ayatul kursi an rubuta ayatul kursi ya ce ba zai sha ba an rubuta falaki da nasu ba zai sha ba amma ya sha panadol ye ya sha boska yanzu boska wani dirkeken gunki ne ba da wani itace a hannunsa boska fa kenan eh to tawassuli ne ayi kai tawassuli da kwaya kuma ka sha kuma ka warke kwayar ba ta warkarwa yi to haka wanda zai faɗi ya ce ya sha ibrahim ko ya sha tijani a'a Allah ka kare ni dan sha tijani shine abin da ake nufi ma'ana anan kamar yadda can wancan suke cewa ruwa halilu ruwa halilu na tambayi wani mutum wannan waka yace shi ma ta girme shi shi kuma ya kai shekara tamanin yace ni ma ji ne ana yi eh kuma Allah ya ruwa eh to haka abubuwan to tawassuli ne to kamar ɗariƙan ne wannan ɗariƙar da muke yin niyya na yi niyya karanta lazumin safe don koyi da shehu tijani ko ba haka bane ko na yi niyya karanta lazumin yamma don koyi da shehu tijani wannan abu ne wanda ake so da ya ce a ɗaura niyya ko baka furta a baki ba ai ka shiga ka shiga ko baka furta ba ka zo gun ba eh shi aka ce ga, wani kuma ya zo ya yi alwala ya yi sallah duk an gama wai sai wai ya mance bai yi niyya ba aka ce wanda ba kai niyya ba da can ba zaune kake ba wannan butar da ka dauka niyya ta shigo a zaune kake to ka dau buta tun niyya ta shiga eh a ga kuma duk ka gama ai an wuce gurin eh aka wani yake fade yake cewa yana tambayar malamai yan tijaniya a aikin aji wata shekara da aka yi wai shi yanzu gashi ya dawo zai hau jirgi yana airport amma ya tuna ashe bai ma yi niyya ba aikin hajjin nan innamal a'malu bin niyyati to shi kuma bai yi niyya ba yanzu ma tana za a tafi ya aikin hajjinsa wani malami irin masu kankan bannan sai miƙe ba ka da aikin haji ta rushe kaza kaza kaza mai tambayar nan ya kuma dada tambayar ya ce malamai tambaya fa nake kuma kuna jin amsar da ake ma to mahaifinmu lokacin su ne gwaraza suna matasa eh lahira shi ne sakataren ilimi na fitiyanil islam na najeriya shekara 60 da ta wuce shak nusa allahu sai miƙe eh ya muna miƙe ya ce malam zauna aikin hajin ka tayi ya ce tun daga gida cewa kai ka to aikin haji kafin wannan ma aika ya fasfot ko a to niyya ta shiga an gama eh to dai haka abubuwan suke to saboda haka wannan ɗarika ta tijjaniya da muke kai muke karanta salata annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya mun salati dai Allah zai mar goma wanda ya mun goma Allah zai ma ɗari wanda ya mun ɗari Allah zai ma dubu wanda ya mun salati dubu da kafadarsa da ta za mu shiga aljanna kuma waɗansu ma za ku ga suna magana cewar wato ainihin na magana salatin annabi ya ce wanda ya masalati zai shiga aljanna kafada da kafada to waɗansu wanda su ba su fahimci ma menene lamarin Allah ba su mamaki suke yi to wanda suka yi annabi salatin ai miliyoyi ne to kuma ya za su shiga aljanna kafada tare da annabi kaga sai suke bayarwa da hankalinsu to a hankalin nasu ma haɗa musu rana guda ɗaya ce duk duniya ana ganinta kai ita kake gani ni ma ita nake gani ko a ina mu yake kuma ita yake gani to wanda suke wa annabi salati mai wannan adadin da sun so shiga aljanna sai kaga tare da annabin ka shiga i gaba ɗaya kamar yadda kai ma ka ga rana na ganta to ga haka haka haka abin yake to gidan TV guda ɗaya ne amma yanzu a harba duk duniya suna gani kuma kafiri ne yayi ta gidan rediyo ɗaya ne da ake harba sakon kuma duk ba musulmi bane suka kirkiro abubuwan to bare kuma aikin Allah duk da dai din nasan ne gaba daya ba wanda ba nasan ba eh to kaga aikin dariƙan mu nan ta tijaniya ba a karɓar ta a saba wa iyaye in dai an zo baka dariƙar tijaniya inda za mu tabbatar dariƙar tijaniya dariƙa ce wacce take ta addini a haɗa suke da addini yanzu duk mutumin da ya zo ya lazumin safe bai yi sallar safiya ba ai bai ba kai lazumin yamma ka ƙi la'asar bi ba sai ka fara gabatar da sallar la'asar sai kai lazumin yamma ka gabatar da na asuba ka yi idan mutum ya zo ya sallah shi kadai bayan asuba ya makara sai ya yi sallar asubayi yana idar da sallar asubayi sai lazumin safe yana gama ya shafa zai fita sai ga wani ya shigo zai sallah ya ce a kai ma ka makara ya ce na makara zai ce to mu sake sallar ma bari in bi ka ta zama nafila waccan idan ka bi shi ka sake sallar lazumin ya rushe shi ma sai an sake sabo a haɗe suke a cingina suke tare da ɗariƙa eh shi yasa duk wanda zai karbi ɗariƙar tijjani za a ce biyayya ga iyaye adiwar laha wa adiwar rasula wa bil walidain ihsanan imma aybalu ganna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma ko har zuwa ƙarshe sannan wanda ya karbi ɗariƙar tijjani za a ce ba shan taba ba shan taba kuma da ake tarjingimu an ce za a yaba wa ɗan giya tijjaniya ka ji giya uwan laifi mai shanta tsinanne ne kwalaban gidan gidan da ake giyan ma tsinanne gidan har kwalaban duk za a tarkata gaba ɗaya a wuta to duk girman wannan giya sai aka ce za a iya ba wa ɗan giya tijaniya amma ba za a ba ɗan mai shan taba ba to wannan ma ya rikita waɗansu mutanen musamman yan adawa shi ɗan giya in dai musulmi ne yana shan giya ya san haramun ne domin karara ga ta a ƙur'ani Allah ya faɗa innal hamra wal maisiri da giya da caca haramun ne ai ya gani to me shan taba goma takwas ba su yadda haramun ba ne ko sun yadda da ka ce haramun ne sai su ce a wani hadisin ko wace ayar kai ma kuma baka da ita yanzu dan me shan taba an yace ga yamin aya ko hadisin da aka hana shan taba ya hada ka da aiki wallahi sai ka jike ta kumi sharkab domin kai dai abin da zaka ce maganar almubazzaranci zaka kamar ko to shi kuma rama almubazzari ne tunda ya kona kudinsa to shi bai da batun da ba tabar ka faɗi sunanta ba yi almubazzaranci ka ce kaga zai kwana kwani eh to maganar kuma ka ce wanda yake aikata abu yana tsoro ko yana jin kunya wani ya ganshi tunda in ya ga wani zai zai kashe tabar eh in ka kama wannan hadisin zai ce ai karara dai ba a ce taba ba kaga wannan maganar ka ce wanda yake yin abu dan cutar da kansa wala talqu bi aydikum ila tahaluka ko yana cutar da kansa ne yana shan taba nan ma idan ka ga ya maciya zai ba sunanta aka fada ba to to shi kuma abin da malamai suke ta tsoro a kai suke roƙon mai sha ya daina kuma ya ta addu'a kamar azumi ne azumi Allah ya ce nawa ne ni nake ba da ladan ni nake saka da shi bai faɗa adadin ladan azumi ba to sai suke tsoron anya wannan tabako ba wani mugun eh wani mugun karfi ne da zunubin ta ba tunda Allah bai faɗi azabar da zai mai shan taba ba to bai faɗi kuma azabar da zai wa a bai faɗi ladan da zai ba mai azumi ba a cikin alkurani to shine Shehu Tijani ya ce za a iya ba dan giya ana fatan zai denawa shi mai shan taba in dai ya yadda shi ma zai daina sha sai a bashi ai musulmi ne to gaddamar tubure wannan da zai tubure a kai shine abin da ake nufi sannan idan aka karbi dariƙar tijjaniya ba yawon ziyarar waliyai wanda ba 'yan tijjaniya ba da niyyar kwaɗayi na matati wannan yana kawo raina malaman ka ko raina wanda kake tare da su amma za ka iya zuwa ka gaishe su don Allah duk malami za ka yi zuwa ko wani mai magani ya zo ka je neman magani duk wannan ba madadi ne wannan wanda ake nufi na karuwa bai wannan abu ne na zahiri ko kai magani gun kafiri ko wani aje a kwantar da mutum asibiti shi yasa lokacin da maulamu shehu ibrahim ya yi wa fati a asibitin london eh to nan ma akwai wanda suka ta hayaniya kun ji an ce waliyi ne fa amma gashi nan ya mutu a hannun arna allahu akbar a ingila ya mutu a hannun arna yanzu waliyi ne zai mutu a can haka ba suka ta faɗi shugaban masu faɗa shi ma sai halara ta fuske shi shi ma a london ya mutu a hannun arnan ya mutu shi ma to kaga can ya faɗa kuma ya mutu ranar lahadi suka ajiye gawar har sai da ta kwana biyar suka ce ran juma'a ne saboda tsabar bala'i wai saboda a ce juma'a ne ya mutu malam nami ya ce in dai kai na Allah ne da gaskiya ka mutu ran kirsimeti sai me ka mutu ma ran kirsimeti meto eh ba dai kai na Allah bane za shi Ibrahim ya ce duk wanda yake tare da mu ko ina ma ya mutu in dai mutuwa ta zo muna tare da manzon Allah eh to tijaniya biyayya ga iyaye tijaniya sallah cikin jama'a ba mutum shi kaɗai ba inda ba da lalura ba tijaniya ba a hada ta da wata dariƙa tijaniya ba ziyara wasu waliyai rayayyu ko matattu da niyyar matati amma dan Allah ka ziyarce su wannan za a iya yi eh kuma tijaniya an shiga ba a fita an shiga kenan shi yasa muke gaya duk wanda ya yadda ya karbi dariƙar tijaniya to ka shiga ciki ba maganar fita gwara wanda bai shigo ba dama baya ciki kai kwa da ka shiga akwai haɗari ka dena lallai wanda suka dena su koma su ci gaba da yi kuma ɗariƙar shedan ne yake yi waɗansu yake hure musu kunne sai su dinga ganin kamar wahala sai mutum ya ce ina son shiga ɗariƙa to amma ni da aka ce kullum kana ji fa shi ya yadda kullum ya sharri kenan amma bai da kullum ya alheri ba ko ji akwai wanda ya zo nan ya dim kawai tun daga wani gari suka zo nan bajoga ya zo zai karbi ɗariƙai akai akai na ce kun ga ba fa lallabawa ba wani lallabawa a tijjaniya ko shi ibrahim ma ba cewa wai ai ma dole ta nasihatun minni ila ikhwani faltum su ko ɗariƙar tijjani in ya ga ba zai karba ba ba dole ba matsawa ya ce shi yana son karba amma shi fa shi aka ce kuma dole ne kullum ɗin na ce an ba kullum kana sallaye to haɗe shi za ka yi a zuciya ka yi jingine shi za ka yi sai ka haɗa kullum sai na yi sallar safiya to barin haɗe da lazimi shi yasa aka ce kan ka tashi daga gonyi lazimin yanzu idan yaro mai sauri ne minti biyar fa ya gama lazimi eh minti biyar ya gama shi kawai dai ana so ne a rinka da faɗar harufan ana dai eh to ku duba wazifan nan da muka yi nan ai waɗansu dattawa ne amma ka duba agogo bai fi minti goma sha biyar ba in ma an yi an fa wuce gurin to lazumin yamma ma shikenan zikiri kuma ran juma'a ne fa duk wanda ya je zikirin juma'a wallahi baya so a gama ni dai haka nake ji sai ga ba su kowa yayi wanka yayi ado fes zawiya ku tana ta kyalli tana kanshi kuma can ma haka din da ka je fa sai kaga ba a ma so zikirin ya kare baran ma akwai matasa masu harrakawa da wani lokacin za ga ana zikirin to wani lokacin wani yaron kawai za ka kalla sai ya harba ka ciki kawai za ka ga shi wannan gaba ɗaya ma ba shi sai la ilaha illallah shi ya gare ma eh saboda wani za ka ga ka ɗauki bidiyo ka nuna mar sai ce kai yanzu ni nake wannan bai ma sanya ne ba tijaniya fa kenan to wanda ya karbi tijaniya ya istighfari tuba ga Allah ya salatu annabi ya la ilaha illallah ai babban arziki ne wani ma cewa zai me yasa ba kwa yin ɗariƙa sai an muku izini wai sai wani ya laƙana muku ai aikin addini aka ce a'a mu koyi muke da magabata wata bi sabila man anaba ilayya ku bi wan- ku bi hanyar wanda suka mai da lamarin su zuwa gare ni so su waye irin su sayyidina ali dan abu dalib sayyidina ali ya ce ya rasulullahi ba na abin da zan rike mai saurin kusantawa ga Allah manzo Allah ya ce ali ka je kai ta zikiri kai ta la ilaha illallah a ya ce a wannan ya rasulullahi ai kowa yana yi sai dai ni ka ban kawai ni kaɗai nawa ka keɓance ni da shi manzo Allah ya ce aliyu ba ni da abin da ya fi la ilaha illallah da anna da shi sai in baka sai ya ce to ya rasulullah yanda jama'a suke ji la ilaha illallah a gari suna ta yi ni kalaka namun san daga halaran na karba subhanallahi manzo Allah ya ce to ali mu shiga daki magana ba ta waje bace to mu shiga daki sufanci bai fito ba a ya ce mu shiga daki kaga ma'arufa ta fito anan wusuli ya fito ana shiga sai manzo Allah ya ce Ali ka rufe idan ka zan fada su uku ka ka fada wannan da ya ce ka rintsa idan ka hijabi kenan ai kafin a fasa zuciyarka da huwal awwal wal akhir wal zahir wal sai ce rufe idan ka kaga zo sai manzo Allah ya ce zan zan fada in na fada sai ka fada ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ill-" ya ce Ali kai ma fada sai da na Ali shi ma sai fada sai manzo Allah ya ce to bude idan ka Ali yana buɗe idan sai ce, "Ah, ya Rasulullah yanzu na fahimce ta." Da fa dai nake yanzu na gane la ilaha illa ma'ana ashe la ilaha illallah ba ba sarki sai Allah bane. A ko yanzu akwai sarkin Gombai. Kuma ka ce ba sarki sai akwai sarakuna. Ma'ana ashe la ilaha illallah la shay'a illallah. Ma'ana ba komai sai Allah. La ilaha illallah wa rasulullah. Sai da na wani ciya zai to mun yadda da shau tijani aka ce annabi ya bashi da ya fito ya ɗari ƙasa man shi kadai amma me yake ta ba jama'a sai muka ce a shi ma sai da na ali da annabi ya laƙana ma wancan da ya fito ya laƙana wa hasan al-basri shi kuma hasan al-basri ya laƙana wa dawud da'i shi kuma ya laƙana wa sari'u saqadi shi kuma ya laƙana wa habibul ajami har izuwa sai da na junaidu shugaban da'irar sufaye abin kuma ya fi zuwa nan to kun ga laƙana min ya zuwa nan adadi fa ko ba za ku karanta dariƙa ba sai kun yi adadi ku yi barkatai man aka ce awa ai abin da yasa muke adadi manzo Allah ya ce ni ma ina istighfari ɗari a wata ruwa ya ce kuma saba'in a kullum to kaga ai adadi ya zuwa nan eh to adadi kenan to me yasa ku wannan dariƙa taku duk sanda za ku yi kuma sai kun nutsu kun alwalar da to duk shine tsarkin da ake so a samu a nutsu kuma ka kalli gabas in za ka yi lazimi ba a san mutum yana abin da yasa aka hana lazimi akan hanya wani zai katse ka ne wani sai ya tsaya dole sai ma magana dole sai ya kula ka to shi yasa an za ka yi lazimi ne kawai irin naka na kana tafiya kana astaghfirullah ko hasbunallahu ko dan dan faira dan tijaniya ba yanda zai tafiya bai wani abu ba mutukar ya rike sarbi kan ya kayan da zai kai akwai abin da yake faɗi to kaga wannan shi ka iya amma na ɗariƙa sai aka ce shi a zaune ake saboda wani zai katse ka can in lalura ta kama kuma kana mota ne za a iya yi e, ita wazifa ne ba a yin ta a mota sai a zaune an sauka an nutsu to shine ake ba a karanta jauhara kuma ba alwala sai an yi alwala kuma wanda baya cikin tsarki baya karantawa ko wani lalura ta kama zai yi wani salati to sai dai salatul fati ko wani salatin amma ba jauhara ba ita sai an nutsu saboda jauhara kamili ne daga kamili eh jauhara annabi muhammadu na baɗini shi ne ya yi wa muhammadu na zahiri salatin shi ma shehu tijjani jiye kawai yana yi ilhama akaimar jiye kawai yana yi to jauharatul kamali kenan shi yasa mikiya suka ce surkulla ne ta ƙi fasarwa eh suka ce ta ƙi fasarwa wajen su wani larabci ne suka ji an hargitsa su a wajen su eh su suke cewa ta ƙi fasarwa eh to shi kai kai kanka ma da an zo ana fassarawar eh to wani lokacin zaka ji ta fita fassara ta yi daidai amma sai ka ji ana jijjiga ka ana fara zaka ji ana wani jijjiga ka sannan fassarar ta tafi dari jawara duk mai fassara kuma in ya zo wani gurin sai ka ga yana dan yanda zai yi dai saboda kwakwalwarka ta dauka kuma haka bane eh sai yana yi yanda kwakwalwa za ta dauka inda gun har kuma akai to tijaniya dariƙa ce ta manzo Allah ɗariƙa ce ta shau tijjani wanda shi ya zo mana da ita shi yasa ta zama tasa a hannunsa ta zo faira kuma shehu ibrahim shi ne sahibul felati shi yasa yanzu waɗansu rigimar da suka fito suna yi suna rigima da Shehu Ibrahim tashi hankali aiki ya same su an hada su an hada su da aiki da ka ja ce wai ka bar duk wani shehi duk wani gausi duk wani kudubi ko ma waye ku rabu da shi ku kama annabi shi kadai wanda yake fade me yasa shi kuma aka bi shi me yasa ya tara jama'a shi kuma ake bin sa in haka ne shi ma sai ya ce kowa ya tarwaze kuma ba yanda za a yi mutum ya ce ya rike annabi kawai banda malamai su suka nuna mana hanyar hal a'lamu qadatun bi qafawi nabiyina malamai su ne jagorori na bin hanyar annabi Muhammad shehu ya tambaya yana cewa hal ya tahatta hubbu gairi Muhammadi yanzu akwai wani abin kauna da soyayya ba annabi Muhammad ba akwai wani abin so a duniya babu amma shehu ya ce siwa hubbi alil mustafa wa sahabihi bayan sai ya ce halitta hatta hubba gairi muhammadin fa hubba suwal mahil amayata wal fisqu soyayyar wani ba annabi muhammad ya fasikanci ne kuma makanta ne amma shehu bai shiru ba sai ya ce suwa hubbi alil mustafa wa sahabihi sai soyayyar sharifai alayen manzan Allah da kuma sahabban annabi muhammad amman kana siddiqan mata hasasal haqqu da mai gaskiyar da gaskiyarsa ta bayyana shi ma za mu iya ƙaunarsa wa maluku wan umanu ahmad kulluhum kaza shafi'i laulahu mu azalamul ufuqu yace da imamu malik da abu hanifata da ahmad bin hanbali wa'annan da shafi'i ba dan su ba da sasannin duniya ta yi duhu su ne masu mazahaba sai aka ce shehu iyanan zamu tsaya yace a'a kaza ka abul abbas aka nan shehu ahmad tijjani eh da sayyidina junaidu shugaban da'irar sufayi kai Shehu Ibrahim ya ce da wanda suka zo a bayansu da wanda suka zo kafin su ya ce kai min Muhammadi duk wanda yake son annabi Muhammadu muna son sa Isa Shehu Ibrahim ya ce ba ni da mai gaba ba ni da abokin gaba a duniya sai wanda yake gaba da mahi ba ni da masoyi sai mai son mahi shi yasa kaji ya ce halabtu yaminan innani la yuhibbuni suwa as'adin ba sa'idu ba as'adin ya ce na yi rantsuwa da kadaitar zatin Allah ba mai ƙaunata sai wanda ya fi kowa arziki shi yake so na me yasa suke son ka yace ra'aw hadaratul mahabubi halaran mahabubu suka gani a tare da ni sutura jamaliki ta min sutura da jamala to da suna ganin halarta manzo Allah an suka galle ni sai su shafa Ibrahim sai su gani asalin la ilaha illallah muhammadur rasul da sun gani kawai shikenan soyayya ta tafi Shau ya ce wal akasu fi hali buguriya wanda ko yake kina to shine mutsiyaci wanda ba shi da rabo da kuma duk wanda yake kin Shehu Ibrahim sai ku duba me Shehu Yemar wannan sama ba haife su ba eh kuma kuma su Shehu Tijan Shehu Ibrahim ko sun yi kurakurai ko sun yi ba su yi ba to ko sun yi kurakurai Allah ya ce kai ta kanka ba ta Shehu Tijani ba eh kai ta kanka ji Allah kuma waɗancan al'ummar Allah ya ce ta wuce abin da suka aikata yana kansu kuma naku yana kanku ba za mu tambaye ku abin da su shehu tijjani suka yi ba to ina ruwanka ka ji da kanka to kuma shehu ibrahim ma ya faɗa ya ce alaihi salatu allah summa salamuhu falam alka a'malan laha atakhawafu wallahi ban taba gamuwa da aikin da ina yin sa ina tsoron alahira a tambaye ni ba tun da nake a ce ga aiki ina ta tsoro kai wannan fa ka alahira ya ce wallahi ban taba yi ba tara kulli mafa'uli bi fili muhammadin ya ce kana ganin duk irin ayyukan da nake ka duba za ka ga irin na annabi Muhammadu ne. Iza sara khailul khalqi sirtu wara'ahu idan fiyayyen halitta ya tafiya in tafi a bayan annabi ayin halla yawman falmasir ba ido in annabi ya sauka tafiya ta min nisa ni ma iya nan zan tsaya yana ta kwaikwayon annabi wani guri sai ce wala kiktifa asarihi wa fi'alihi asirun alar abai ya ce in aiki irin na manzo Allah da alhairin annabi da kunya da mutunci da kyauta ina ta kwaikwayo saboda aikin alheri ne Allah ya ce ku kwaikwaya to ina ta yi ya ce kai da ƙarshe ba sai na ga asirin alar adai akwai wahala fa a bisa gaɓoɓi na ɗan adam gaba ta mutum ɗan adam ya irin aikin annabi ya ce da wahala ya ce to na iya ƙoƙari na min ajali za tubutu ragowar na ce astaghfirullah tubtu ya ce Allah na tuwa ba zan iya ba aikin sai dan Abdullahi. Me shau ya zo mana da shi soyayya ya jaddada ta ma'aiki. Faira da ake faɗi ai bayanin ta yana da yawa. Waɗansu duk ba su fahimci me faira ba. irin yan adawa da mikiya ko da ke an ce a daina wahalar da kai ma maral inkaro maral jawab inkari ya wuce amsa ta wuce eh zai kai suna yan faira kaza yan ba su san me faira ba ba san me faira ba iza ja a nasarullahi wal me yace to budi kenan faira kenan yi tun daga lokacin take aiki shine addinin musulunci yayi gaba an samu budi da fatayi a ci gaba to shi sa Shehu Tijjani ya ce wanda zai zo da faira sahibul failati zai zo nan gaba Shehu Tijjani Abul Abbasi ya ce sahibul failati in ya zo ba wanda ya san matsayinsa a duniya ba za a san shi ba a lahira to Shehu Ibrahim Kaula kenan shi sa ya ce ma da raitu masili ni ma ban san misalin iri na ba eh ni ma ban san ni ba wani mai waka ya ce shehu ma neman shehu la ilaha illallah shi shehu ma neman shehu yake yi to ta zo mana da faira faira soyayyar yan uwa dan Allah na sha gaya muku saboda akwai waɗansu a cikinmu za ka ga sun kasa gano me ake nufi idan ka ga wani yana yin wani abu na laifi ko tabargaza a cikin ɗariƙa to ba fa ɗariƙa ba ce ai mun fahimta in ka ga wani musulmi yana wani irin tabargaza ba musulunci ya sa shi ba ra'ayin kansa ne to in ka ga ɗan ɗariƙa ya zo yana wani abu na tabargaza ko maganganu ko wani aiki ba fa ɗariƙa ba ce shine rashin adalcin da wasu ba sa yi yanzu wani ma dan tijaniya ne sai ka ji ya ce duk su shehuwa ne ne suka koya musu waye koya musu su suka ra'ayin kansu ne da su da shaidanin da suke tare da su shine kawai in kuma yana ta tuba ga Allah daga ƙarshe ya daina ai ruwa ta sha magana ta gare kuma dama babban bala'in mutum ya ce daidai ne to shine hadarin ai mun fahimta amma yan kurakurai dama ai ba wanda baya kuskure sai shugaba lahu ismatun wal gairu ya kadau taratan hadauran yasibu ma ladaihi yaqinu shi kada ne baya kuskure sauran halitta kuma su kuskure su dace wa me tabbas sai dan abdullahi shi kada ne to a cikin dariƙa tijaniya faira soyayya yan uwa dan Allah shine faira hidima kafin zuwan shehu zaka ga ana ana da kai bayan shehun ma ya zo kafin faira ta dada daina shara yana da wahala ka ga masu ɗiban kuɗi suna ba ‘yan uwa don Allah. Sai ya tambayi dalili, dalilin me yasa zai bayar. Su kwa ‘yan fayara ba ruwansu ba, an ce dai maulidi za a yi ba, to an gama yi. Ba an ce za a yi wani taro ba an gama. Ba bako ake tsoron zuwa ba, kwana uku shari'a ta ce bako ya yi. Bayan kwana uku kai mai hidima ka nuna ma hanyar kasuwa. Eh haka shari'a ta ce ko ka nuna mai da zai nema. Malam gaskiya kwana uku aka ɗan fayara fa ina ruwansa. ya ba shari'a haƙƙinta na kwana uku rago kuma ya koma hakika in zai shekara ɗari ya zauna in dai zaka karbi sakon da nake karba bismillah zo ka zauna ba sa tsoron baki kamar yadda annabi ya ce ka girma bakonka yanzu dan faira in bako ya zo murna yake baya tsoro kuma ya san da arzikin sa ya zo da yawa akwai wanda zai wayi gari bai da abin da zai yi amma da an ce bako ya zo kafin ya rikice an gama komai tirma Allah ya gama tani an samu komai to hidima soyayya zikiri ai ta ambatan Allah ana zikiri ana la ilaha illallah sannan da budi na ilimin zahiri na littattafai ilimin da yake wahala yanzu an fasa shi yara kanana sun san shi da kuma budewar kirji kirji yana rufe ba a san Allah ba wani yana so zai halara ta farko yake nema ya wusuli ya dandaku ya ma'arfa to wannan halarar farkon yake nema sai ya shekara guda a daji wani yana matashi da dutse wani yana cin abincin bola wani ya daina cin abinci wani cikin takashifi da dauda da yunwa wani ya kori matan waliyan da fa koran matan suke su kore su su koma jeji kawai su ta rayuwarsu so suke kawai su gane ba komai sai Allah duk suke ta wannan wahalar ba zai taba cin abinci mai daɗi ba ba zai sha ruwa mai daɗi ba ba zai ma'amala irin tamu ba zai sa irin kayanmu ba amma shai ibrahim yana zuwa sai ya datsi abin sai ya ce me zamani ya dalla kwalwa zai gairu mukaddari a roho wa agadu da'iman lamu kammada alaihi sala isan masalamu salanatu أقادي صبوها عند أفر المرسلين ومن برسول الله لم يخش المدى عليه السلام الله ثم سلامه صلاة
to kaga she Ibrahim kenan yana zuwa sai ya ce a zama da dauda ko kazanta ko takashufi ko ketacciyar riga ko abu duk wannan ba shi bane wannan mafi yawancinsa talauci ne ya she Ibrahim yana zuwa sai ya ce duk rigar da ka so kana da damar sawa wacce shari'a ta yadda a sa ka sa ta ka samu abinci mai kyau ka ci a gidanka ka kyautata wa iyalinka a samo rago sharbebe a dankara mauga a je a yi ma balangu da shi a yi farfesu a ci naman kaji duk waɗannan a sa riga mai kyau mota mai kyau gida mai kyau mata masu kyau kuma ga annabi muhammadu in harka kasuwa kake rike ta iza kun tafi amrin fakun fihi idan harkan makaranta kake rike an kai ma'aikaci ne kowane abu kake kai rike shi ka danna ka tafi faira kenan amma ba maganar dauda ba shi ba duk hadarin gaba ɗaya a nan yake yi nan ne hadarin nan karan shaf a nan yake amma ka sa shin fuɗe ɗiyar riga ka danna ka karkata hula in kana da gilas ka ɗora shi kawai eh ka fesa turare a rike carbi da ka ganni ka san dan faira ya to eh ta in yara sun fito daga gida a gansu lafiyayyu yara bulbul bulbul eh yayi kyau a sa su a makaranta a sa su harka addini da abubuwa duk wannan shine faira samun wayewa ta zahiri da samun wayewa ta addini da ci gaba da abubuwa kuma ba wani wanda za a ce yanzu da ba dan faira ba wannan wayar ma wani ciya zai haramun ne rike ta ciya zai arna ne suka yi to jirgin sama ma arna ne suka yi cikinsa ake shiga kuma a je aikin haji kuma kuma faira ta datse wannan abubuwan da ana tafiya a ƙasa ko a hau jaki to ga faira nan an nade abin da waitu wasa hattu ɗarika ilal haƙi an nade da sai dai mutane su zo yanzu ko nan ko nan da sai dai a je in za ka yi telefon ko na biyan na kan hanya eh a taru a unguwan nan ma ƙarshen ta babu a shekara hamsin da ya wuce ko sittin eh to yanzu ga waya nan mai faskare yana da ita muna gode wa barhama ga sunan duk kowa waya fa kuma kaji yanzu idan ya buga ba ba sai ka je na abin mamaki kuma ga shi akwai sabis kuma ga neto amma taki wai yin fa ba shi ya bashi mamaki ba kin yin idan ka bugo min kamfanin zen layin zen yanzu ka bugo min daga nan da kake sai ya je america fa ya dawo amma sai ka je na yau ta shigo la ilaha illallah wai ta shigo idan ka rubuta sako daga nan zuwa cana ka tura mutum test idan ya tafi wayarsa tana rufe bayan shekara goma in ya bude sakon fa zai fado kuma ya bar ya bar wayar wancan to kaga ya tsaya a neto kudin Allah kenan idan ka ya ce ai na turo yana bai zo ba ya tarwatsi halar ba ta yadda ba la ilaha illallah to haka ne fa yake abubuwan to da an datse shi yasa faira soyayya dan Allah kuma ta hada kanmu waɗansu da suna jin haushin wani yanzu duk dan faira in dai na gaskiya ne baya jin haushin ka a ina ruwansa amma kana gani yanzu mota za a shiga anewa fulani wulakanci mu da muke yawa ai muna gani ko kaga bahaushe musamman mu yan Kano eh sai ka ji ana ku kula da ajihunku eh irin masu wasan nan zage zagi mu mutanen zariya misali to haka zaka gani wanda zaka ji ma da, da, da, wannan bare-bari kowanne dai akwai rainin da aka yi mar da banife ya zauna a guri sai ka ce akwai famayu ko ba haka bane ai duk kun sani dai amma fayara sai ta hada mu sai ya ce awwaluhum hausa bayan ya ce wa qultu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu aqala hal kuffar wal majusu wal umara fada batun nufusu sai ya ce awwaluhum hausa wa ahlu zarma kaza da gwambul khairu fihim amma waja'ani yuruba kaza ka mushi wa wangara waja'ani min furushi kaza ka kwatakwali arnan togo wa farfara a tauka za ka gunja wa min alfairi rawau wa qaumu gwarma wa busunga wa fula gawu wa wala aka zu an niwila gurin shija'u wa kusasa wa lubi bargwa da gati fa azalu nasabi duk shehu sai ya hada kawunan mu duk inda kaga dan fayar ma tijaniyar mota na Kano yace ikhwati fil hubbi indi laysa li sami yusami dan uwana gun san Shehu Ibrahim ya fi min dan uwa na jini dan uwa na jini ba su ba annabi matsala ba ta zahiri a baɗini ba wanda isa ba shi matsala amma a zahiri ba dai su ne ba eh tabbat ya tawa dan uwan mahaifinsa ne yayi eh dan uwan babansa ne gida ɗaya ne fa eh shehu tijjani bai sha wahalar su ba shehu ibrahim yan gidansu daga shi ake sare mawasalar ga wani eh to amma dan uwa wanda aka haɗu na Allah dan faira dandakake kai ko wani abu aka samu irin yan matsalolin nan na fitanannu na ciki kuma sai ka ga moldin shehu an haɗe wazifa kowa sai ya zo wasu fa su waro wazifa su wai sun rage ɗaya ba a'a tare ake wazifa kuma da ba ko zai zo gidan alaji wannan mutumin wanda kake cewa gashi nan za a je ana kokawa kallon bakon nan za a yi man masauki da shayin naka da shayin nawa duk nan za a haɗu duka ga baki ɗaya kuma duk abin da suke faɗe na baki ne waɗannan masoyan duk hira ce ta baki kowa a zuciyarsa irinsu ɗaya billahi lazi la ilaha illa irinmu ɗaya yanda kake haka nake shi yasa kokarin ma mutum yana faira ka rinka kokarin ka yakice wani daga cikin ka baka isa ba domin shi na gefe kudin gore ya muku dole ka yi hakuri fitinan ne wanda kuma ya saba addini dama ya baya ciki ko ya sa rigar ai ba ciki yake ba ko ya sa wutan shehu kwankwame mai daban ko ya rike carbi daban kai ma kana ganewa yi kana ga ya ce wannan dan faira ne wannan dan uwa ne eh assalamu alaikum sai dai ya aka duk gashi nan da ka haɗe dan uwa kaji kana son sa kuma dan girman zatin Allah kuma duk abubuwan da muke na soyayyar mu muna yi fillahi billahi min Allah lalla to wallahi wanda ya jaddada mana wannan shi Ibrahim Kaula shi ya jaddada mana wannan kuma ba wulakantawa ba raini yara din nan haduwa muka yi aka yi wazifa tare da su kai yanzu in ba shi Ibrahim ba eh da shi Tijanuwa zai ma wannan hadin yaro jikan ke zauna kusa da kai wazifa kuma wani ba hula a kansa amma ba kai saka tashe shi ba ca za a dan maza muku shigo a haɗe ko ba haka ba ne dara za yi fa in ba nan ba sirkinka ne wanda fa ka ba shi akka amma gwiwa ku da kuma har faɗa yake yana ce mijin hansatu ne la ilaha illallah eh da kansa ba kaga faira eh faira fa kenan su a haka kawai uwarsu da ubansu daya soyayya ‘yan uwa don Allah, hidima cikin addini, zikiri, tasalimi da kuma ziyara, shi ne irin wannan zuwa da muke mu shigo a gaisa da ‘yan uwa. Yanzu in ba ɗan fayara ba sun daina, sun magaji. Shi kuma wanda ba ɗan fayara ba ya daina karɓar bakin tsoro ma yake ji, saboda bai san jakar bakon ko da wani mugun abin ba. Shi tsoro, shi tsoro shi ma tsoro, wataran nasu sukara wa mahun. ba sai a layira ba tun anan an fara yanzu fa ba wanda ya san wani iri ne kai kun haɗa a mota ba wanda ya san wani iri ne wannan mun haɗa a gari yanzu kowa tsoron kowa yake amma dan fayara baya tsoro jaka ce fa a hannunsa amma kai baka san me a ciki ba amma sai karbo zakan zakiru a shigo da shi a ilaha illallah an yi bako a da hoton shi ibrahim a shigo da shi an yi bako wane ne bakon da ya zo ba abba sun je wannan america ko wannan wannan na kano din nan gwamna kano shekarau ai ya kwashi yan tijaniya suka je wani bincike a america suna zuwa kawai wani kanti suka ga hoton shi ibrahim a cikin kantin suka tsaya suna ta kallo ba american ya ce lafiya suka ce shi ibrahim muke kalla ya ce oh dan afirka akwai shishigi a ina kuka san alhaji ibrahim kaula ba kuma shehu dan afirka ne la ilaha illallah To, kai ko malam Zakiru da aka tafi da kai haka kawai Zakiru ya zo ya siya ya ga watan shebra a kofar gida. Ya rinka kwarma zikiri. Mai gadi yana bude ya cikin gida, shi gidansa ne. Aka rinka rigima, to yana dan jin ɗan Ingilish aka rinka bubbuga ba inda za shi. Mai gida ya zo ana ta rigima kaza kaza ya ce hoton shebra kaula na gani shi yasa na shigo saboda ni dan fayara ne. Wannan sai ga ba Ameriki ya rungume shi ya ce gidanka ne inda ka faɗa gaskiya ne. mota za ta wuce da wutan shi Ibrahim kai kana baya kokari kake mai mota ku ya sauri ko mashin ɗinku ya gudu wannan motar mai wutan shi wai kaga waye a ciki sai ka leka mota ce fa tsohuwar mota ta buga wa mota mai tsada kim ta fasa danja yana fitowa za a yi rigima ya ga wutan shawo ya ce bismillah wuce tafiya ake gun taron moldin shehu mutum ya taka ka wanda ya taka kan fa shi za ka jiyo ka ba haƙuri shi fa zai ba ka haƙuri amma shi za ka jiyo ka ba haƙuri da yawan mutanen nan da ake taron ba wanda za ka ya kunna ta ba wannan wani irin taro ne duk jama'ar gun yawan su fa taron da aka yi na maulidin shehu na Abuja ba wannan ba wancan shekara wajen goma sha ɗin nan. To wancan fa shugaban ƙasar lokacin fa shi abin da ya bashi mamaki ya ce duk taron bai ga an kunna taba ba. Kuma ba mai tallanta ba sigari in dai ka je da ya ta maulidin shehu wallahi ba ka ciniki ba. Ba za su ya ba duk yawan jama'an nan. Kuma karka ce wa irin namu nan kaulahar ma idan ka je ka tambayi wanda suka je. Wallahi kana kunna taba a Madina za a kama ka. an ma rubuta ba a shan taba sigari a nan to madina ta kaula fa kun san girmanta amma duk wanda ya sha taba sai an kama shi kuma gwamnati ne za su kama shi ba an she ba kowa a cikin nutsuwa to faira kenan ta shehu ibrahim saboda haka mun gode Allah mun gode Allah mu rike soyayya ta yan uwa fillahi billahi minallahi lalla da irin waɗannan ziyarori na bayan Allah da kaji an ce an yi an yi an yi bako in kana da dama to ka je a gaisa saboda kai ya kamata ka je ziyara shi kuma sai biyo ka eh to wanda dama in kana da uzuri kai masa salatul fati za ta kai duk waɗannan da kuke gani yanzu an je gurare ana abun nan wa'ancan shehunan ne da suke zuwa sai a ce ku je an yi baki eh an yi bako daga kaula an yi bako daga maroko yana ana yan yara ƙanana sai su rinka dan shafa muku kai wai dariya kake wannan shafa kan to ga yanda ya zama yanzu kuma eh duk fannin saurara ta kuke eh kowa fa yana da harkar gabansa kowa wayayye ne kowa ya sani ko ba wani sabon karatu da za zo ma da shi amma kuna saurara ta to wannan shafa kan ne yayi wannan din ne an ce an yi bako a guri kaza ka je ka ganshi kana ta daga kai kana abu ana kore ku kuna yara kuna ta gani wannan abin ne shi wannan yana tafiya kuma har kiyama shi wannan abin shine zai rinka bibiya yana naso ya fada kan yaya ya fada kan jikoki ya ta tafiya duk ayyuka irin na alhairai da an zo an ce za a yi wazifa ka je da yayanka za a yi zikirin juma'a ka tafi da yayanka wani bako ya zo a je da su a miƙa hadiyya su yi addu'a su sa musu albarka in ma ba a je ba daga nan ka ce a shigar da sakon mu duk wannan shine bako ya zo kana dama da iko ka sai fiya wata ka je ka kai iya ikon ka ke nayi wannan fiya watan da kake ganin ai ba za a sha ba a gaban ka zai sha eh in ma ya zubar kai dai ka kai to ya magana ta gare duk an shai Ibrahim Kaula da ake musu wannan hidimar idan wanda yake ganin wata tsiya suka zo nema nan ka je Kaula ka gani je ka Kaula ka gani duk wanda kaga ya je Kaula ha ya zaman sa ya dade mutum biyu ne ko Zakiru ko Sharifi amma in ba wayannan biyun ba duk wanda ya je Kaula duk inda ya kwan uku ko sai ya ji kunya fatakar kawai da zai ga aneman na lemuka da kaji da waye da sauransu yunwa fa kake ji a kana so a kai abinci za ka ga abincin an kawo kan ka gama an kawo ni an kawo ni sannan kuna cikin wannan za a shigo da ƙatar rago wannan ba fa maulidi ba kullun haka ake ga maka haihuwa addu'a kake ka samu kuɗin rago ka rasa yanda za a yi kan satin a rikice kake kaulaha kullun su a haka suke to duk wanda ya je burin sai ma zai bagun sai ga kai ni me na kana hadiya in ma na kana cinye ta ba wanda yake iya zama sai mutum biyu da sharifai da zakirai saboda haka shi zakiru dama bismillah kawo mana shi kuma sharifi kayan kakansa ne wa dama kayan annabi ne za ta ci eh to Allah ya taimake mu na yi murna na yi farin ciki da wannan ziyara da na kawo wannan zawiya mai albarka kuma kamar da dama jiya na faɗa irin wannan dai a zo a gaisa ne yau ba maganar karatu ba shi kawai mu magana faira eh dai da ma faira karatun ne eh ya to amma dai ziyara ka zuwa ga yan uwa ku gannin ganku ya wannan kamar wadan dattawan duk sun san mahaifin mu lokacin da aka yi ta kokowar maya aka buga eh tun farkon waccan gungiyar ma eh aka yi ta fama to kaga sun san su sun zo wannan gurare mai albarka sun yi maulidi na munazzamatu fitayal islam tun can shekarun baya an yi abubuwa na tarika na addini kala kala kuma yanzu ga abin ya kai yanzu to saboda haka muna godiya ga Allah Allah ya kara mana soyayya Allah ya fi lahi billahi min Allah ilallah kuma na yi farin ciki na yi murna kuma insha Allah maulidi in an shirya eh mun dan kwana biyu ba mu zo ba don Allah dai idan an shirya za mu samu dama ina gani insha Allah za a samu dama a zo saboda maulidi shine ake samun fili eh fili ake samun fili mai tsayi eh insha Allah ta'ala to sai dai ya ce ai za a yi ta jadidi na dariƙar Shehu Tijjani to dai in masu dariƙa sai a yi niyya a yi fatiha salatul fatiha ta jadidi na dariƙa shehu tijjani lazaman safe da na yamma zikirin juma da wazifa na yi muku ta jadidi da izinin shehu aminu bauchi amir al'auliyayi shi kuma shehu aminu da izinin shehu ibrahim shi kuma da izinin shehu suka yi raju da izinin abdalawi da izinin ali tamasi da izinin shehu tijjani da izinin manzo Allah Allah tabbatar da mu a kai. Na'am. To, mu ma muna sha'ai.
kamfani kamfanin giya kamfanin giya shine yake maltina amma ba factory ɗaya ba ne ƙofar shiga ɗaya ne ai mun gane ko amma ba factory ɗaya ba ne duk abin da ya shafi giya babu shi a gurin duk mun shi shiga mun gaggani ai mun fahimta saboda haka wanda yake yin wannan shine yake agun ake amma factory ko mun gane yayi ko na wannan daban kun gane yayi na wannan bangaren daban na wannan bangaren daban wanda kuma da aka rubuta cewa ko ba giya ba ce no alcohol wani da sauransu wasu ke cewa an ba haka ba a shiru ma akwai masu faɗi me yasa aka rubuta kaza kaza kaza saboda haka wannan an tabbatar da an yi bincike ba giya bane saboda haka wannan dan ya fito daga nan eh ba ya fito daga gidan giya lemo na can duk wannan bai shafi wannan ba sannan shi wannan hadisi kuma da aka yi magana waɗansu malaman sun ce hadisi ne wanda na tsoratarwa duk hadisin da ya fiye zafi eh suka ce to akwai magana a kai duk hadisin da ya fiye falala shi ma akwai magana ka gane yayi a ce duk wanda ya sallah eh sha ɗaya ga watan ramadan yana da matsayin annabi ɗari to wannan duk hira ne yayi labari ne ka gane saboda ka zabura kai aikin Allah ni ina jin an fahimta to cewa wannan giya ai hadisin ma ko wanda ya kai ce wanda wanda ya gaisa da mai shan giya ba za a karbi sallarsa ba ta kwana 40 dan ka ji tsoro ne a ina ruwa da shi ina ruwa da shi eh abanda bai makale mun ba eh ta shi ne da aka ce zama da fasiki da waye da sauransu a'a saboda na so ne kada ya nashe ka ka rinka zama kai ma irin fasigin shine abin da ake nubi amma ma'aikatar ku ɗaya eh lalura ta hada ku shi ba musulmi ba kai musulmi ya za yi dole haka za ku yi mu'amala ko ko hannu da su shi Ibrahim ya hannu da gawan ko ba hotan ba hotan ya hannu da ankurma ba hotan to a gani wannan ba zai zai shafe ka ba ka gane ai so da haka wani abu dan ya fito na can bai shafi wannan ba kuma duk abubuwa da ake yi wani abin ba yan giyan ne suke yi ba sai ya sha giya ya ya koshi ma sannan zai zai yi allura allurar ko da suka rada to da yanzu duk wani abin sai dai afuwa yanzu waɗansu magungunan na asibiti waɗansu duk giya ce haka dai wani ya faɗa to amma kaga ya zama bala'i wani menene na wankin gyamban ciki eh menene na mata ko to duk irin waɗannan yana nan amma tun da ba wannan niyyar bane kamar benelin maganin mara benelin anzolin, totilin, ko koti irin waɗannan ɗin nan ba murfi ɗaya ake sha likita ya rubuta ma, to ai wani kwalaba yake sha duka, to wanda ya sha wannan kwalaba ya ma ya giya kenan, kai kuma magani, ai mun gane, to ai shi kenan magana kenan, eh wani ma sai ya gama wani yanzu saboda tsabar rigima ana shan wannan murfin to shi gaba ɗaya dukan kwalaba fa yake shanyi. yana na ga wani yaro da yana gama sha sai ya dora lakasira leman nan lakasira na ce to fa wannan wani haɗi ne ce ai haka na kalla idan kai wannan haɗin yanzu zaka ji ka alahutu na ce tashi hankali ka ji wani na ce gwaran zauna a nasutu eh da saboda haka wannan ba eh ai an fahimta ko bai shafi wannan ba shi ba haka bai to Allah ya taimake mu albarka Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illa Allah la ilaha illallah Allah la ilaha hasbi bi bari raufi hasbi bi bari raufi hasbi bihi wa kafani hasbi bihi wa bidaha Allah hasbi bi shaykh tijani قلبي له ومرامي قلبي له ومرامي وقال بي كل اني Rabbi fadarik ubaidan Allah sarata dona tawani. آه، لا تشمتن الأعادي لا تشمتن الأعادي ولا توسوس جناني أجعل فؤادي كصغرين الله ولا تضر كباني آه، ولتشفي لي كل شكوى وتشفي لي كل شكوى تقضيها سلاماني بجاي خير البرايا الله جاي شيخ تجاني تا جاي شيهي وأصلي جاي شيهي وأصلي والدي آل المكاني الحاج عبد الإلهي الله بجت دول الأواني madala buruki ya makami surata fisa zamani madala bi irsi usuli Allah surata dona tawani فلست أرضى سوائر فلست أرضى سوائر قيم آل المعاني اتخافي أبدا منه الله إرهابكم وقد كفاني أزكى سلامي سلامي أزكى سلامي سلامي على زعيم الجنان من بعد كل صحاب الله بعد آل كل آني لا لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله مولانا إلا إلا الله محمد مولانا سكن اللطيف نهوى كان كان مولانا سكن اللطيف نهوى كان كان مولانا وربي أعطاني مقام كن كن مولانا إلا إلا الله And before Tajalla got Tajalla Jalla. Before Tajalla got Tajalla Jalla. Wa aza Maulana wa Shaiki Jalla Maulana. فمن يحبني ومن يراني فمن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بوتان مولانا إذا أنني خليفة تجاني إذا أنني خليفة تجاني موهبة من سيد العدنان مولانا إلا إلا الله محمد مولانا من شك في زفارة وأسماء من شك في زفارة وأسماء من حيث لا يرى الفتى ويسمع مولانا إلا إلا الله محمد وأين برهما وأين برهما وما برهام حتى فنوا في وبه وهام مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا والله لولا أنني فنيت مولانا بشيء أحمد هيا أميت مولانا إلا إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر راكب راكب رادي إلى صراطك المستقيم وعلى آليك كغني دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين